بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم بوطن بطل إجراء أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تجدون من مصر للألف جاء مدينة دولة المسلمين في تفرقه بدون دليل إلى عشرين دولار عند وضع عشرين إلى بوطن فقط إلى وطن دولة إلى وإن شاء الله نظام كانت درس من العشرين دقيقة السنة التي تأتي مع الاجتماع بتعريف حقوق المصطفى وانجع القاضي اياه يرجو تاكي ثم القاضي اياه كما يجب بيان عن نتيجة الشكرة الذي بدل سبعين دا عند ورثة الشكرة تدري بيان أربعين هدن وجاء لنا الشكرة الذي تقف بثمانين دا الدنيا الغضبين الله يمتع عمر الجبنة وقال لك الأمثال الحكم العدل هنا لا يكون الباب الثاني باب الذي على الجمعة الاخلاق الحميده ما لم يتولى بعد يتولى القتل القتل العاشر اسمع الباب الثاني زي ما جانا لها الاخلاق الحميده هانا ايه نفعي نجرتكم هانا ايه بأمكانكم بأم أدب وأما الخصال المقتصدة من الأخلاق الحميدة ما ليس أما تبي على العزيز المختصر في عند أكل كتن أنت أكل كورنتي أكل إيه أكل أكل ينمو في عشان من الأخلاق الحميدة لما كنت تعطيها على إيه ولما أبوك أبيه والآداب الشريفة لكم آداب يجب الشريفة مع الكتاب ولما يسير كتاب وقطع كل جماعة ومثلا يسير النجاح سوى ينعد هذا إلى طريقه التي اتفق جميع العقلاء على تقديم صاحبها wanda dukkan masu hankali suka haɗu a kan cewa wanda yake da irin waɗannan halaye to mutum ne mai daraja kuma ya kamata a fifita shi a kan sauran mutane dukkan mutane suna son gaskiya suna son amana suna son mutunci suna son kyauta suna son jarumta akwai ɗabi'o'in da kafirai da musulmi duka suna so a kan wasu zuwa ƙasashen kafirai sai a ce shugaban ƙasa ya yi kaza sakamakon haka sai a sai a fili kamar da ya faru da bincirin a amerika ana zargin ka ne da ya aikata zina amma amerika fa zina a kasar talar amma suna da bai kamata mutumin banza irin wannan ya rubuta garance su ba ko kuma har a mutama hakimi ana bukatar nagartattun halaye da ɗabi'o'i masu kyau balle kuma a ce su kama shugaban su ya saki dala uku kamar da ya faru a tsada kwanan nan ba dole ba aka kare kan wani babban jami'in gwamnati a tsada saboda ya saci abin da zai yake dala dubu biyar ba aka kare masa wuya ya saci kudin kafa zai canza a kasar ta zai lalata ta suna ta suka kafi bukari akwai kasar da kana hudu kuma yadda akwai allah ba don mutu don gwamnati da aka gina ta akan wato abin nan jirgin al'idar jirgin za su gabata a kai amma kuma suna da bai kamata a samu alawa a cikin gwamnati ba bai kamata a samu mafi amara mai haɗinci mai danniya mai murtiya mai da suke mai halin ɗera da halin gafiya a cikin karbalin gwamnati ba kuma hakan har suka sa dokar za a da kai dole jama'a kada ka koyi jama'a na gani a karanta abin da ka saka a jina wuyan mutum kamar dutse ka gaba da a zuba ta a bakin malin da mutum kuma a tsaka da sun kafirai kenan da ne musulmi da dama mu aka suna da hali na kwarai mu aka suna da zumunta mu aka suna da kirki mu aka suna da alkhairi mu aka suna da waɗannan halaye na kwarai وتعظيم المتصف بالأحسنة الواحد منها يقول الجرم مع wanda ya تصف da ɗabi'a ɗaya mai kyau na da kowa ne mai gaskiya ne sai da jama'a suna ƙaunarsa nan kowa ne mai amana ne sai da jama'a na ƙaunarsa nan kowa ne mutumin kirki ne mai kyauta ne mai juriya ne mai zumunta ne mai sakin fuska ne sai da jama'a suna ƙaunarsa saboda wannan duka wanda ya rasa ne yarwatar mutane da kuɗin ba yarwace su da halayen ta masu kyau وتعجيل المتصف بالخلق الواجب منها قبلا عن من فوقه mutane sukan girmama sukan darajanta sukan da kima da martaba da ita ta mutumin da ya fuskaci da fuska ɗaya daga cikin waɗannan kufaye sukofi na fari wa asli shar'i ala jami'iha kuma shari'a ta go domin ta tabbatar da waɗannan halaye na kwarai wanda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-birru husnul khuluqi kyawawan halaye su ne nagarta in ba ka da hali mai kyau ko ba ka da nagarta a yana cewa ma min shay'in asqalu fi mizani al-abd yawm al-qiyama min hukm al-khuluq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar kiyama an zo da hajarka an zo da kayan ka gaban Allah za a auna babu wani abu da za a tsora a cikin ka ganki da nauyi fiye da ake kai ne amana ne kai ne gaskiya ne kai ne kirki ne kai ne mutunci ne kai ne wato mutum ne na kwarai ba abin da zai burge ka ka ganki ya yi nauyi ya ja ki ce min lafiya ya yi kasa kamar halaye na kwarai wannan Allah ta'ala ne yake dubin kan salbahu Allah yana son mutum ne alhata tsararre ana ba shi tsararre wani hadisin kuma yana cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya fi fitar da mutane aljanna sai su saba wallah wa husnul khuluq abin da ya kai mutane aljanna shine tsoron Allah da kuma halaye masu kyau haka ce ko ya rasulullah menene kuma abin da ya kai mutane wutar jahannama sai ce abin da ya kai mutane wutar jahannama alhamdu wal khal gaban su da bakin duka aikata zina duka aikata yawan su fada jahannama kuma kuma zina su tafi ƙwara ko su haram su fada jahannama za su abubuwan da barkin ke aikata da abin da kan jiya ke aikatawa shi ne mafi yawa ya tafa ke san da suka fita mutum da ina za a yi tafafiyar ɗin da yan wuta suka fi da shi da yawa bayan suka da Allah da babu wani laifi da ita wani yana bi yana ta ina min akmalul mu'minina imanan ahsanuhu akhlaqan ko khulqan wanda yake kowanne a cikin mummunai wato cikar imani shi ne a sanahun kulukan wanda ya fi su nagartattun halaye khiyarukun khiyarukun yin sa'i mafi nagartattu su da mafi nagarta da iyalan iyalan su ji ganin nagartattu da su وأخذ السر على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلف بها كما الشريعة ما يؤمن بها أنها هذا هي القريب kuma ta yi alkawarin samun arziki na dindindin ga wanda ya fuskanci da waɗannan fuskanci na farko. Da wata ta ba zaha, amma ya fuskanta wasu daga cikin kashin irin waɗannan wato halaye na fari bi annahu min ajza'in nubuwa yana daga yankin annabta annabawa masu juriya ne annabawa jarumai ne annabawa masu gaskiya ne annabawa masu amana ne annabawa ba sa jin tsoron wani makalinci wajen isar da sabon Allah. Idan mutum yana kusanta da irin waɗannan sufofin yana karanta tarihin annabi Ibrahim da zai da ake nuna jarumta da tunkara ƙarya ko ta tsaye ne a duniya. Annabi Ibrahim ya tunkari masu bautar gunki Isra'il ya tunkari masu bautar ranar Isra'il ya tunkari sarkin da ayo da awaki Allah ne Isra'il ya tunkari masu bautar rana da yasa da sauraro duk Isra'il sai da jirgi gaba. aka zo aka yi ƙungiya aka yi gari aka yi taro aka zo aka tura wuta aka ɗauko a mai aka tunda shi fito duk da fito na abinci ka wato ke hasbun Allah ya nuna da ba Allah yana nan ba kuma yana gani kuma shi ya sa ne yana aiki ya ke hasbun Allah ya nuna da sai Allah ya ce ya mai kuri burgun ya salaman ala Ibrahim kuma jarumta ce mutu Allah Ibrahim duk abin da Allah ya jarumta Allah Ibrahim da ke sai da ya rika kuma ya cinye jarabawa gaba daya وإذ ابتلى إبراهيم ربه الكلمات فأتمهن عندك الله تعالى يا جرت النبي إبراهيم تكلم كبيرين kuma duk suka fi gaba ɗaya sun ne jarabawa da Allah ya masa daga ciki akwai ɗaukar ya kai matarsa wani masa lokacin tana jajin Allah ba gida ga ba gida ba dan adam na farko da ya fara sauka a gurin ya kafa gida a gurin suna ne birane da ya kai matarsa hajjara da ɗansa Ismail yana jariri kuma ta fiye da su ya wa Allah Gidan yadda Allah ne da gurin duk zuciyar musulmi na kwarai tana kasa gurin kuma duk inda mutum ya je zai dawo daga maka yana tsawon da kana komawa ko irin halayensa haka ce kuma yau sarki Allah ya umarce shi a cikin mafarki ya yanka ɗansa kuma iya zai yanka ɗin ya wata wuta ya ce ya kai ɗana Allah ya umarce ni in yanka ta ya kuke gani sai ya ce ya da kuka almasu umar zartar da abin da Allah ya sa ka ko jirgin in sha Allah yana fajiri da kuma wannan jarumta ta a Ibrahim haka ce kafiya yana ɗan shekara hamsin da wani abu kamar da malamin sa faɗa iya da kuma jiri dole yana nuna mana wato jin zai kawo halaye na fare da annabi ayyu Allah zai rufe da cuta ne hakuri kuma ya koma ga Allah bai zai gidan motare ba bai zai gidan bugun kasa ba bai zai gidan kundu ba bai zai an masa tanki ba ba a masa tsaki ba ba a masa gobe ba ya koma ga Allah wa ayyu da ijma da rabbahu al-amru ma kan yahdur wa anta arhamur rahimin Allah ya tafakkara jabna lahu وكشفنا ما به من ضر جعلنا منه wanda kifi ya haɗa ya ci jajibar kifi jajibar ruwa jajibar gari bana ba ku dole ma ta Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-janni wa kadhalika munji al-mu'minin da zakariya da ya faɗa bai zo ya da ko ne ba ta ba انت ربنا تزرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقالوا لنا خاشعين kun wannan duka abu ne da mutum zai koya ga hali na kwarai da ɗabi'a da gaskiya da amana da juriya da tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kyauta kamar an koyo iska ya ba ta tsara ma ka mata mummuna ya kasa mata da kyakkyawa ka tsinci ya soka ka muganta mata ya kyautata mata sallallahu alaihi wasallam da duka waɗannan abin da annabawa suka zo da su kenan wani ne musammatu da tafsirin khuluqi wannan shine abin da ake kira tafsirin khuluqi wato kyautata ɗabi'o'i da halaye fa huwa al-ibtidal min quwwa an-nafs shine wato daidaito ko daidaita ko tsakatsaki wato a cikin ƙarfin zuciya mutum ya iya yi wa zuciyarsa mai jami kada ka yi ta gona da iri wa ausafi ma da kuma cikin siffofin zuciya ɗin da kuma abin da ta ɗauka wato wasu kusuma da kuma tsakaitawa a cikin komai domin kirki yana da ƙarfi to zai iya amfani da ƙarfin wajen jin Allah ta ya zama mai kenan ya zama mai amfani ko zai iya amfani da ƙarfin ta ya zalunci kaga ƙarfin ya zama mara amfani kenan zai kuma iya cin amfani da ƙarfin nasu a lokacin da yake buƙatar ƙarfin har ya zama ragon su kenan da kaga wannan biyan da amfani da ƙarfi a zalunci da amfani da cin amfani da ƙarfin lokacin da ya kamata a ragon su kada na duka nuna sifofin da ba a kyau to inda ya amfani da ƙarfin sa inda Allah yake so to ƙarfin sai zama abin yau haka na akwai hakuri akwai rafi akwai kuma yake gona da ilimi idan mutum ya yi haƙuri a inda ya kamata ya haƙuri to sai haƙuri da zama haƙuri kuma ya samu lada idan kuma akwai gurin da ba a so a haƙuri in kai haƙuri a gurin da kuma nan ba haƙƙin ka zai kai haƙuri ba yin haƙurin ka zai iya rike da addinin Allah haƙurin ka bai zama haƙuri ba ya zama tsoro kenan akwai kuma rashi inda ya kamata kai haƙuri ka kasa yin haƙurin ka kasa jurewa duka waɗannan wato shi ne abin da malam ke nufi ka kasa kaitawa shi ne wato المؤمن إلا المنحرف أطرافها ما تعود فرقتها جوعدا وتقنجر إليها وتكون هالي ينا لبسيا ينا لبنجرا تكسي ينا لبنجرا متجونا بدين فأقوى أتسيا دي كما ليسيني فأقوى إلى المبيعة أقوى سوكا أقوى أنا جبرنسي أقوى روا mutum zai iya ganin kyauta yake yi amma a wajen Allah a nan wajen yake sai da ba haka ya kamata a yi ba amma kuma lokacin da ake bukatar yin kyautar in ba kai ba kuma sai zama aure da ruwa to kun ga amfani da inda ya dace a kasa kuɗi inda ya dace a tsakiya wannan ta ce kira wato infaqin da Allah yake sai mun gada za mu ta'arifi a dogale abinda malamai suka kawo don gane da abinda ake nufi a dogale da wato waɗannan halaye فجميعها ذكر هذا من حالة إذا أكي كفتا قد كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها ذكر هذا من ɗabi'o'i na ƙwarin wanda suke kusantuwa da shi ko kaɗai a kira ta na gari to annabi sallallahu alaihi wasallam duk ɗabi'o'insa ne kuma ya fice a cikin cikakku da za ka ce sai zo ba kamar za ka za ka ce kawai ana ko gaskiya amma mun haɗa shi kaga yana da wani fita a shekarun wani kuma akwai shi da jarumta akwai shi da jarumta sai dai ainihin zai yanku kaga an yi da shi kan ba to shi ba nan sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce yana da komai banda kaza ba a duk ta inda ka ce sai da sarari ya fike sarara idan ya zama da masu hakuri sai in ce sa hakuri ya zama da masu gaskiya ya wuce su masu juriya ya wuce su masu kyauta ya wuce su sahabbai suka ce in annabi yana kyauta da azumi sai ka ɗauka guguwa ta ta fato ka san ta fato guguwa za ta ɗauko karare ne itace ne ainihin wato yayi ne duk abin a sama kana yawo da haka suke wata annabi a cikin makaranta gaba ɗaya abin da ya mallaka a gidansa ake rabarwa shi ya kwana da yunwa da iyalansa al'umma ta fita a cikin sai yake ya rufe na in da ka ce babu mana yake ba shi ba zai iya babu ba ba da ka tambaye ni ko ba ni da shi ce maka ba da dole ce ka ka zo in ma samu ba ya mai da abin alƙawari a kan ka sallallahu alaihi wa sallam wani gudana ina zayatuwa da kuma jirgito ko kasantuwa a cikin matuƙarsa hatta asna Allahu alaihi bi hatta sai Allah ta'ala da ya tashi ya bai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zai da wannan فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم الذي حقيقة كن كما كم حالا يوما في جرما كما كم حالا يوما في جرما فأنا هو الحالي يقال هو تقطع ميكو يحضن بجاء يهم تندسي ثم جاء الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك يومك قال عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن لأن عائشة تكي فقر عمنا وأن الآية يدخل له لكاجة يسميه فيها يا أم المؤمنين كيف تدعونا يا أم المؤمنين تدعونا ده النبي تدعونا لنسى السنجلة يدعو أنت جمع ده إعلانسى kun ga abin da yake faruwa a waje kun yi tafiya tare kun kwana tare kun zauna a gado tare kun zauna a ɗaki tare a ɗakin fiye biyu a ɗakin biyar ya koma da Allah to da ya mana menene ɗabi'o'insa da na aisha ta ga abin yana da yawa ko kai ka ba su amsa dunkulalliya kuma wadatacciya kuke kama kuma ku hau Qur'an ɗabi'o'in annabi kuke tambaya ce gida alƙur'ani duk abin da ka ga alƙur'ani ya ce a yi tsanin na kan da wajen yi ورجاء رضاه يلا يرجع عند القرآن هي جنة ويسخط بسخطه كما هنا ينفسي بحكم القرآن يلا من جاموع بجاموع القرآن وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يجي أن أيكون لي دومين نتكا ومتعني تبيعوا إلى كرم أن تروني ينقل ومتعني حالة إلى قريب mutane ba su da gaskiya an turo mu da gaskiya an koya musu yadda ake gaskiya mutane ba su da amana an koyo an turo mu in koya musu yadda ake amana da rikon amana da zaman amana mutane ba su da kyauta an turo mu in koya musu kyauta ba jarumai ba ne an turo mu in koya musu yadda ake jarumta ba jarumanni ne na kwarai ba masu tausayi ba masu rahama masu jin kai gaba da ainihin wato waɗanda suke shugabanta ba da an koyo an turo da mu ne da ake yin wannan sai ta cikin gwamnatin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya goranta shekara goma a Madina shi wani abu da za a koya na kwarai an koyar da shi wani ko sun da suka biyo baya da shekara talatin ka haɗa shekara arba'in wannan ita gwamnatin da aka taɓa a duniya wanda ta kowace birgewa da ƙayatarwa gwamnatin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma a Madina da su sai da abubakar shekara biyu da wata biyu da su sai da umar shekara goma sha biyu da su sai da usman shekara goma sha biyu da su sai da ali shekara shida wannan sai bayan da shekara arba'in wannan shekara arba'in din da shekara goma a nan sallallahu alaihi wasallam da ta khalifofin ta sunnayyu guda hudu shekara talatin wannan shekara arba'in din duk wata gwamnati ta duniya da wannan ake auna tana ke gane adalcinta gaskiyarta amanarta daidanta rashin daidanta duk gwamnatin da bata koyi abubuwa da gwamnatin gwamnati ba ba gwamnati ba وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا انس لما يقول اجرام النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة سيرة أنس بن مالك بن نصر أبو حمزة الأنصاري المدني يا يوم من الله صلى الله عليه وسلم عندما ما ينفع أنا كلام أم سليم إذا تتوقف تتعرف جمع النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءنا كدنيا أيتام كدنيا وأيتام أيتام جدا أنس yake na zauna da nan shekara goma amma bai taɓa ce min dan me yasa kai kai kai kaza ba har kai kai kaza ko da kai ce min dan me yasa ka bar kaza ba ko da kai ce min dan me yasa kai kaza ba da ne me yasa kai wani ne fara da kai wace ka tare da shi yana yi kai za ka je ka wani ce kan sarrafa da wani da wani ya ba ko wani na an yace ma ai duk ma da wuka ne ka in ya ce ɗebo min kamanta sai zai ɗebo suka yi mai kuma da a ai ba komai sai ba ka izini sai zai ɗebo to wannan gida ta rigima ne ya sa da gida na son ka mai gana kansa matan su sha'awa suke ya shigo abokan su sha'awa suke ya fito domin na fito za a kare in ya shiga za a kare sallallahu alaihi wa sallam to ku duba ana yaron aikin gida amma yake bai taɓa ganin an masa faɗa a kan wani abu ba to da inda ba sai a yi in ya yi kuma a sama albarka sai ma ta kaɗa irin wannan halin sun daina rigima sai ka tarar da ajiyar ko sai ka dora in ba yin shara wata share in ba yin sai ka kai ka wanke sai ku daina za ku daina ba ai kuma ya ku gudu a tana yi وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله فيما أخبره من حديث بيانه بن أبي طالب وقال فيما ذكره المحققون yana da cikin abin da malamai masu bin diddigin abubuwa da la'akari da abubuwa da tabbatar da abubuwa sun ce masjidin alaiha halaye na kwarai sun asalin halittar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina shi akan waɗannan halaye in asli khilqatihi a asalin halittarsa wa awwal fitratihi da farkon ajarsa da Allah ya yi ya dora shi a kan wannan ɗabi'a lam tahsin lahu biktisabi waɗannan halaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai koyon su ba ba wani mai gaskiya ya gani shi da ba shi da ita ya koya ba ba wani mai amana ya gani shi da shi da amana ya koya ba a'a asiyan halittar sama akan amana da gaskiya da mutunci da zumunci da karanci aka halitta wala ya bakin ba kuma ya koyi ta ta hanyar reno da horo ba ba orarsa kai kamar da ake kai yaro makaranta a hore su don iya abu ko kuma kai ka dinga koya a hankali a hankali da za in da in haka iya wala bi riyadatu ba ta hanyar riyada ba illa bi judin ilahi sai dai wannan ya kasance ne da kyauta da karamci na Allah wa khususiyatin rabbaniyatin da kuma keɓancewa irin ta Allah wa haka zalika irin abdiya haka sauran annabawa ɗan uwanka su ma irin waɗannan wato ɗabi'o'in gare su فأنا مدارج الثالثين ابن القيم الدين كله خلق الدين جواب ينفع حاليا جواب الدين حاليا فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وانت يقال متى أتكين حالا إلى مريم فيان هي قال متى الدين وكذلك التطور هذا التطور بأيك السيرة التطور كان في الدين في shi ne mutumin da ya tsaya a kan littafin Allah da sunnar annabi ko baya cin haram ko baya karya sannan yana adalci a cikin maganarsa da aikinsa kanka ba zai maka sarri ba kanka ba zai maka yake gona da iri ba shi ne fifi wanda ya a kan littafin Allah da sunnar annabi baya karya baya sharri baya hasada baya mugunta baya kesa kuma yana cin halal baya cin haram shine malam tsakani yake cewa a tasawuf huwa al-khuluq abin da ake kira tasawuf nagarta wanda ba shi da nagarta to ba original ce imani فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصور وقد قيل وكما لم تكتب ان حسن الخلق بذل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى abin da ake kira hali na kwarai shi ne ka dinga yi wa mutane alheri ko da ba sai ma domin kana yi wa mai yi maka biki kake yi mun gane mutum ya maka kirki sai maka kirki ka yi biki wanda ya cuce ka ake so ka yi shi ne kake da hali na kwarai amma yanzu ne na nagarta sai mun jiya na kai shi ko ta ta yawa kai mun nemo ma sai da ka abin da ake so ko ma wanda ba ya ba shi ne shi ce ka ya zalunce ka ya haɗin ce ka da zai ka ka kama duk ce ka anan ne za ka ga ai kana da zafi ya cuce ni a ce in haɗe ni ya zalunce ni a ce in jure ya hana min a ce in baki ya ci zuwa da mutum ni na je kullum ni zan zuwa to wannan gina nagarta ne da ne zai tambaya annabi ya ce ina da dangi ina da ƴan uwa ni na je muku zumunta ku ba ka zuwa za su ta hana ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai da gaske kake kuma ka tsaya akan haka to Allah zai duka taimakon ka akan sai ka ji duka sai kun dawo karkashin ka wata inda kai kake fara zumunta sai ka tsaya akan nagarta kuma yake ba mai fara zumunta ba ne wanda in an zo maka yaje kan wanda ramuwa ne mai fara zumunta shi ne wanda in an yanke zumuntar shi sai ya je an ci jiya garin sa wanda ran hana shi sai ba da man shi sai ya akwa wannan shi ne حكم الخلق زي كما وخط الأربع أنا خير تكت بسواني كما حتى خير تأت بسواني واحتمال العدع كما تأين سير سلطة بجانين في الجزائر مع جيدا بسي يكون بجانين سلطة يترى الشاية ياتي مع مصر من الجزائر يذكرت أن يمكن بجاء سلامة كثير ما يأتي حقول لأنني صلى الله عليه وسلم wanda ya je ɗaɗuka na na za ta kira da kiran da ta taɓa ganin kuwa hannun da matsayin na ubudu domin a ubudu a nan ne aka gajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ainihin wato matsayin sa ya sani an zuba sa yayi na na za ta ka taɓa ganin kuwa ba na in da ya kai na ubudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gani a fa'i mutanen fa'i ainihin wato sun gajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka zuba sa yayi ya fito bayan gari ya zauna a kan dutse sai ga mala'ika ya zo ce Allah ya bani umarni cewa na ɗauki zuwa inda ke bayan gari na inda ke fa garin duk abu saboda abin da suka ba amma sai abin da kai amma sallallahu alaihi wasallam a cikin ina roƙon Allah ya fitar da cikin zuriyar ta Allah ya fitar da Allah musamman a gari wani ko ne da wa'azi da ka zo da za ka jijjefe ka haka kuma kinsu da aka wulaƙanta ka aka za ka ce yaya kana da iko yin masu mala'ikar ne da kake su sun yi za ka ce aka rawa da su kan ba ba yan gida ba za ka ce Allah ya kire su ba وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القديم وكما لما تكتب عليه أن تكون حالي نقري إلى كبائر أبو ميكو كأيكة أبو ميكو فكما كان يجبر أيكة مجنونة wanda yake da wannan ya ke kira yana da halaye na kwarai wasu da zama suka ce a takalli anil raja'in wa tahalli bil fada'i abin da ake kira hali na kwarai shi ne mutum ya fuskanci wato da abubuwa masu kyau ya kuma nisanci daga munanan abubuwa za ka ce hukumar halittu yana da arkan guda hudu in kana da waɗannan halayen guda hudu to zai maka sauki ka dinga aikata alheri zai maka sauki ka zai mutumin kirki na ɗaya a kadari haƙuri domin da mutum yana da haƙuri zai iya jure wa wahala zai iya haɗuwa ciki zai iya tsira ma abin da aka yi mara zai iya bi a sannu zai iya bi da sauki zai kuma iya zama jarumi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai ɗaukar mutane ya ta'a da ƙasa ne jarumi ba wannan jira ta mulki zai ga kafin da ta da mutane bai ƙarfi bai da yake ne haku mai ƙarfi wanda ya haka yi masa zai ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تركم متعلمين أمانة كده خطأ wannan da ya kan bane sun zai yanka da ne mai kafa mutane sunan ka kenan mai ƙarfi shi ne wanda zai iya danne zuciyarsa kana son ka wani abu ka danne ka danne a ɗinke ka ka kai guda salama ka danne shi ne mai danne danne zuciya ya zo haka don ba kai da danne zuciyarsa ba wani zai kasa wani wasu jami'in jami'a su jami'a wannan rashin ƙarfin ne sannan a ƙarfi hali na biyu shi ne kamewa idan mutum mai kamewa ne mai iska ne wato zai iya kamewa da wani aikata haram zai iya kamewa da wani faɗan nuna abu da aikata nuna abu kuma wannan zai sa ke zama mai kunya ya zama kuma mai mutuncin albarka da rowa da ƙarya da jiba da annabimanci wasu daga cikin tushen halaye na ƙwarai shi ne askarra'a askarra'a shi ne ƙarfin hannu da sarautaka wasu za su iya sa mutum ya zama wato mai kan abubuwa na ƙwarai ko mai mutunci mai zumunci mai karanci mai iya danna abin da zuciyar ta take so ya haƙura ko da shi wannan abin yana da kyau a gani ba sannan abu na hudu al'adali adal dan mutum yana da wannan sufofin guda wata a ta gani da ikkafi da ta ja'atu wal adal za su iya sa shi ya zama mutumin kirki domin su halaye ne guda hudu su suke kuma haifar da sauran halaye masu kyau sannan munanan halaye sun haɗa nau'a guda hudu na farko aljahali jahilci idan mutum zalimi ne zai dinga kallon sunna a matsayin bid'a bid'a a matsayin sunna kasa a matsayin shiriya shiriya a matsayin kasa gaskiya a matsayin ƙarya ƙarya a matsayin gaskiya zalunci a matsayin adalci adalci a matsayin zalunci biyu a matsayin hakki hakki a matsayin jihu ko za ka fashi da ilimin da zai kasance abu na biyu daga cikin nuna na halaye azzulmi zalimi idan mutum ya zama azzalimi wanda shi ne ya bari ko isin jere na hannu sanya abu inda bai dace ba da azzalimi zai iya yin jiki a inda ake so a haƙuri kuma zai iya yin haƙuri a inda ake so a ciki zai iya kuma yi da gaggawa a inda ake so a ba a hankali iya kuma ake so a ba a hankali sai da gaggawa zai kuma iya yin rowa a inda ake so a yi kyauta iya kuma ake so a yi kyauta mutumin ma ka sai rowa zai iya rashin wato fuskanta a inda ake so a fuskanta zai kuma iya ba da baya inda ake so a fuskanta ko kuma ya ya ya fuskanta inda ake so a bada baya zai kuma iya yin tsanani a inda ake so a yi laifi a sauki ba a kallo zai kuma iya yin laifi ya sauki a inda ake so a yi tsanani kuma a ga yana yin mara amfani kenan ko kuma ya girman kai inda ake so a yi tawadu inda ake so a yi tawadu ko kuma ya girman kai sannan sa'awa a kafawa don kuke ɗaukar mutum ya je a irin da abin da bai dace ba kana sha'awar kaza kana sha'awar kaza kana sha'awar kaza sai ta Allah yake sha'awa da kuke yi kan halaka gaba daya fa halaka min babu khalqi adaa'u salata wa tabu'u sahwa fa sawfa yuqanna billah يريد الله أن يخفف عنكم وحدود الإنسان ضعيفا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا كيلا عظيما لما تجدون شعوى كما تبدأ الدين ليس على بالنسبة لما تحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المقومة والأنعام والحرث ذلك مسائل حياة الدنيا ولما يكون قبله على سبب يكون يوم يكون فزي يقول انت عند الإداكلة عند الإداكلة ثم عدد كل الإداكلة بتاع لما يقول النبي هو عزيز كل من بسمعها كل جاء هو نعم من الكون sai da lafiya da kake duka malamai suka ce cikin kafin Allah a hudu girman kai da ɗari da hakkada da kuma ƙarya sun ga ce ɗan duka hudun nan ya aikata su sai ka Allah ya ɗino da Allah ta ce da jajjana ta fa inna alaika la'anaka ila yawm al-din an dole ta fa inna alaika la'anaka ila yawm al-din kina ya ƙarya يعني أن يبعد السياح ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. من الأيام الذي يرجو المنطق إلا أن يسع ضاوات فقدرة وكان من الكافرين. هذا كيف الجدع يقول يرجو المنطق. ذاك يعرف أين مسؤول عن نبي آدم. يعرف أين أتيت فيه أمر أن نبي آدم. sai da ka wannan kwaɗayin da ya sa shi ومناقض أحمد آدم مثل أجداد أحمد آدم حيث أن خلقته من طين خلقته من نار وخلقته من طين ثم حتى له مساجد أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هأقدر إذا أسجد لمن خلق سفينة جنا يسجد أتولى صاحب السعر ولكن فقط خلقته من صلصال من حمأ مخلوق يوما يسعى ان كان بسيطكم الجاوي خاص جاوي كان على حتى كون اليتيم كون الجرمان كين كون الخطيين كون حقدا كما حقدا سبع الله يبعه الاسم سبب كما بسيطين كلا كده في باكا سدام حقدا فمن بيان نعمة الغيب fatan mutunan yanka hutu abin da ake sa hutu kowa ya yana shi ne a faɗa ba wai yana so Allah ya ba shi irin abin da ya dace bane ba yana so Allah ya ba shi fiye da abin da Allah ya dace bane kai fatan Allah ya ba shi fiye da abin da ya bani wannan Allah ne fiye bane kai fatan Allah ya ba shi fiye da abin da ya bani ba ne fiye bane kai fatan Allah ya sa na ya rufe na ya girgije ko kai da samu ba da dawo ɗaya dan mu biyo da sai ku mutu dan wannan ba da mamu cikin yake fada da Allah in yake fada zai ba ta nan halayen wato sun da asalin suna da rijima da baya da haka da sa'ir anbiya haka da annabawan Allah su ma dinda qarin wa man qala asyahu منذ اتباع الى مبعثهم wanda ya duba wato tarihi مع النبوة كل دوار تسعى إجراء أيتيك حقق ذلك كما أريد من آل عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام فلذلك أتطولنا أهالي النبي عيسى سنة نهاره بأمير موسى بأمير يحيى بأمير سليمان ذكر من أن يتعوى إيسى تأتينا القرآن في سنة يارا بأمير إبراهيم ذكر أن تعوى في سنة يارا ولما أنه وآتيناهم حكما سبيلا wani ma tun yana ganin da ya fara wa'azi suka ce mata ne za a share ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم يمسي ويوم اموت ويوم ابعث حيا قال في ذلك عيسى بن مريم عيسى بن مريم كل أجل بيو حال وأجل ما تقوانا بل جلبت فيهم حاجز الأخلاق ما ليس أنجح أنجنا أحدث وأن هذا يتم في جملة في أهميته وأوجد العلم والحكمة في الفكرة أتكون فكرة الشهادية سؤالنا يا فكرة متقلة من الحكمة حتى تتحقق إذا إلي من الحكمة في الجنة قال الله تعالى وآتيناه الحكمة سبيا من ذلك يتم فيها يا رب وقال المفسرون أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال اتباعه الله تعالى يا باو النبي يحيى واتيت يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم سبيلا وجعلنا بخير يومك سنة إذا بأسنا لمن يسونا با كنت أبي يقول لي على أبي وأبنت يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية daga shi aka fara yahya duk wanda ta biya ya ce a bayan sa ne in ka ji malam yahaya ko sai yahaya ko ustaz yahaya ko wali yahaya to a bayan wancan muhammadu da shi Allah suna sun tafi da duniya Allah ce zan baka da kuma sunan ka yahya wa kana ma'amar malam ma'amar yace kana bin sana sai mu au salati malam yace bai ma ita yayi ba in dan ke kana ji mun bai gaba san nono ba au salati ko dan ke kana uku fa kana da bisu biyani lima la salha suka ce yara sun ce masa me yasa ba ka wasa ka shigo cikin yara ai wasa da kai fa qala abin da'i bi khuluqi an ga musu dan me wasa ta halittun eh ina ce da yaro ne ai kai ce imam Ahmad ya fitar da wannan cikin jukar da Ibn Abi Asim a cikin tafsirinsa da dole ne a cewa an ma'az sai dai bai kashi da isnadi ba hakim kuma ya rawaito shi a cikin tarihin shi daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yarda da sanadi da yi صدق يحيى بعيسى صدق يحيى بعيسى وهوازن ثلاث سنين an ce annabi yahya ya gaskata annabi isa tun yana da yake kara uku sai su da lahu annahu kalimatullah wa ruhu ya ce kalma Allah ne kuma rai ne da Allah ta'ala ya wata halice shi وقيل صدقه يا جسد شاكي وهو في بطن امه كل يلا اسم معيشتها فكان ام يحيى تقول اسم معيشتهم الذي حياتنا سوى لمريم اني اجد ما في بطني يسجد لما في بطني ناجي لن لكي تكينا yana gaisuwa yana sujjada ga dan da ke cikin ki wannan wasu suna ciki kenan abin ya faru fadiya sallah wannan yana yi ne don gaisuwa da nuna karanci gare shi wannan fadi irin labarai ne da malamai suke haka cewa dan dai labari kuma ya yi kyau wa qad nassa Allah ta'ala ala kalam Isa li ummihi inda waladatiha iyyahu bi qawlihi laha la an la tahzani ala qira'ati man qara'a min tahtiha ake baranta mun tashi ha wato wanda ke cikin ta ke karkashin ta yana so fitowa shi ne ya magana da irin su Allah Allah Allah ta ga ni kake da ido ma'ana qira'an min tashi ha ya nuna dan da ke karkashin ta wanda yake kiran fitowa duniya shi ne kake yana magana yana ba wa gari nan ta fitar da mu yaro daga cikin yana magana da wanda suka karanta mun tashi ha kenan وعلى قول من قال ان المنادي عيسى da kuma akan waɗanda suka ce wanda ya kira ta da wannan kalma annabi isa ne wa nafsa ala kalamihi fi ma'adihi ya kuma kawo nafsi akan maganar da ya fi yana ganin goyo domin da cikin da haihuwa malamai suka ce duka da ya taɓa a a ba ba wai ta kira aka da ciki aka haife su ba a mun ta ta aka da ciki nan ta ta aka haihuwa sai ta abin ya ɗaure da mu isra'ila kai da dukkan masu fasaha da masu technology da science na zamanin sun ga wannan dukkan ba ilimin da suka saba gari bane وقد تجدع بأن تقول الله أكبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول يجب أن يكون من الله فرجع ما تجد ذلك فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا yake hakika ni bawan Allah ne kuma Allah ya ba ni littafi kuma ya sanya ni annabi sun kai na jariri yake faɗa wannan cewa shi annabi ne kuma annabi jariri kenan ko fa qala ta'ala tafahamnaha Sulaiman wato muka fahimtar da annabi Sulaiman maganar gona da dama da cikin masu noma da masu ce sun yamanin da ake yin saboda in dai sun da daji ake masu noma sun dogara ne da abin da suka samu na na noma su na gona su ko masu kiwo sun dogara ne da abin da dabbobin suka haifa ne to dabbobin kuma ciyawa fa suke ci da tsirrai tsirran nan kuma akwai kuma da ake tukawa don a tsare da kuma dole a rigima sai ka gwamnatoci masu hankali da ake da su a wasu kasashen na duniya suke yin burkali hanyar da dabbobi za su kariya ba tare da su shiga gonar kowa ba duk da ruwa yake za ta tarar nan ba gona ba nan ba gona ba an kafa wuta don jejiya hanya ta gaskiya wanda duk masu za su yi su raɗa su amma in kika zo ba hanya sun yi tafiya doguwa daga wata ƙasa sun hango ruwa ko ba hanya da za a je ruwan nan ta cikin gonar ka da mu yadda za mutumin da ya koyo ka guda dubu ya ci abinci a daji yana je ya je ya ruwa sai na je ya je ya ruwan ka ga cikin gonar ka ne don za a tattace abin amfanin ka a kuma cinye wanda za a ci daga nan ne sai suna ta aiki domin sai a fara noman ka na shekara su sai a zo a isa harba harba a isa ta kasa ta a isa bije bije a isa doke doke wanda suna wanda yake faruwa a Afirka amma turai ai suna kiwo kuma suna noma kuma ba ka yi wa ina gidan sai da kusan gwamnatocin su sun tsara yadda za a kiyon ba tare da an shiga gonakin ba kuma sun tsara yadda za a gonakin ba tare da su masu kiwon sai su da cikin gonakin jama'a ba wa kullum kowane ɗaya daga cikin annabi Sulaimanu da babansa annabi Dauda ataina hukuman wa ilma Allah ya ce mun ba shi hikima mun ba shi ilimi وقد ذكر أن أنبت من حكم سليمان وهو كبير أدم سليمان لا يكون ينا يارو يلعب في قضية المرجومة أتكي فكر ما تمنن دعك في أجيبك أقول فكر إذا بني إسرائيل أتكاوك باتا قرآن في باتا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إسرائيل سرعوك kuma isra'ila suka rawaito kissa an kuma rawaito kissa malamai suka ce ta kasu gida uku akwai abin da ya zo da abin da ke cikin alqur'ani sai mu karɓa saboda qur'ani ya yi shaida akan abin gaskiya ne akwai abin da ya saba wa abin da ke cikin qur'ani sai mu jefar saboda qur'ani ya ba da shaida wannan abin ba gaskiya bane abin da kuma baya alqur'ani bai tabbatar da shi bai kore shi ba sai mu hakaito su mu ce bani isra'ila ne suka faɗa in gaskiya ne sun ce nan ba gaskiya bane ne mun da mai mu gina wani hukunci na shari'a a kai ba shine la tusaddiquhum wa la tukadibuhum wa hadithu an bani isra'ila wa la haraj to irin wannan kasan shine na wannan kissa din ta wata mata ce wasu mutane sun ga kowa ne ne zina da ita sai biyar da sai suka ce tun da sojoji da ake dawa a kotu an ce mutum hukunci a wannan shari'a da zama haka ce mu je mu mata sani sai sun gudun suka haɗu wani suka tafi wajen annabi daula wanda shi ne sarki kuma shi ne shugaban ƙasa shi ne kuma shi abin nan wato annabi da ya suka gaya mai wannan mata ta yi zina aka ba da shaida mutum gudu ya ce bai tuna ga zurfa nan titi da su gudu suka ba da shaida akan ta yi zina a ji a je ne ta ai da za a je ta ta ta ga annabi suleiman yana yaro ya tara yara suna yin wani kamar makwaliya ba da kamar kowa da garin mun fara ce a wani gado ne ina gado ne ke kallo wani shi ne kai bula a wani ɗaki ne in aka zo da ɗaya abu da ya ba da ke da aka sun yadda wancan ya bayar ya yi wata da suka kenan da su don fara tare da shi ne ganin wannan ta da ke sai annabi sule da annabi dauda yake maza maza a bada wannan hukunci da an ji za a kasa masu ta kama da ita sai ta shigo a waye su aka waye su yake to kai da yadda aka aina ne an ce kana da kalima ta wani irin lamun ne kara yake wani yake jari wani yake da ini wani yake da kan wani wani wani yake da kalani rawa da ita ya fahimci sai su da wannan mata domin da su a kafin ta tare gina amma kuma su ji tasirin yadda yana ta faru sun kafa sai da aka dawa wannan shari'a da kasa mutum ake nuna mutum tare sai da aka ga aka ce aka sallama wannan mata da kuma da suka ce wannan kisa daga wani Isra'ila aka rawaito ta kisa ta ne suka bata cikin hadisin Bukhari da Muslim sai wata mata ainihin wato sun hau da rana guda suna da ɗaya ko sai tana da baya sai kuma ta kafa mafi gida sai ta wacce jaririn ɗaya ta gudu ita da aka wacce jaririn ta kura ta daji da suka ci sai kawai ta ɗau jaririn wannan ta haɗa da yake na wani na ki aka ci da wani su ce wallahi na ki aka ci su ce wallahi na ki aka ci ne wannan mai nawa suka ce yara wajen annabi dauda wani ya ce bata cikin bukari da hukumar annabi dai da aka yayi magana to ka san babban su karami iya magana da hikima kuma wanda aka kinta mutum ya bar da gai sai jin haushin abin da ake masa sai ka yi magana mai tsawo wannan sai ka bayani sai ka bayani har sai kan da annabi dauda cewa kan dai na ka ne wannan na hannun sai hukunci sai a bayyana babba ba sun da tafiya annabi dan sa annabi Suleiman yake yana da tafiya da ba a ba shi dama aka ce an ba ka dama sai ka gore sai ka kawo ya tafi sai ku nuna ga abin da za a yi sai kun tsaya na ke ko ma kun tsaya na ke yana ga abin da za a yi a tsaga dan nan biyu a yanka shi da wuta a tsaga biyu sai tsaya masa rai ka ji kamar ni sai da ba kun ke ko ta mata ya yi a tsaga yi idan na kara masa kuke a biyu na bai mata ka a kashi ka ba ni na haɗuwa kaga wacce ta haifa da eh ba ta ta kai duk wannan ba na da yin zuka ku ba ko to sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano cewa ta wannan babbar ba kan tarin domin da shi ta ce a kace da kuma wannan karamar har yanzu to kai har zuwa na kai da a ce a kace ku ƙara a rada kai sai haka ko kwace da hannun babbar ba kamar haka nan masu gole kuma ibn kafir da imam tabari da imam al-qurtubi sun kawo cewa hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ƙafe ainihin tsarin ko tumakin ko awakin awakin da tumakin da wanda suka karna a baya masu gonar. Kanka kuma ya ce, ai gonar na nan, amfanin suka lalata. Kuma tsarin ko tumakin su za su haifar da ‘ya'ya a wannan shekarar. To a fara ce tumakin a baki, tunda sun muka asarar amfanin wannan shekarar. Shi kuma duk ‘ya'yan da suka haifa na wannan shekarar da ‘ya'ya da nonon da komai su tashi. sai su mayar muku da asalin tutar kamar da kuma asalin gonar na hannun su kuma asalin farashin su na nan asarar da suka mutu asarar amfani wannan shekarar shi ya ce wani mukagalin asarar amfani wannan shekarar duk nonon da za su samu daga samun su da awakin da kuma sun su da ya'yan da ya shafi a wannan shekarar a ba masu gona in ya kuma aka tsare cin nonon sai a mayar musu da asalin tumakin to wannan sun su sai kuma ya fi daidai a kan awaci da bada da sai annabi ya da ya kawo ya dawo kan hukuncin da yan kullarta wannan shi ne abin da malamai suke bayani dangane da wannan aya فقد ذكر من حكم سليمان هو سبيل يلعب في قضية المرجومة وفي قصة السبيل ما اقتدى به داود أبوه عند بعضهم النبي داود يسأل بفيها كان هكذا وقال الطبري ان عمره حين اتي الملك اثنا عشر عاما قال الطبري cikin manyan malaman tafsiri wanda mun kaddama sa baya yana cewa wannan wato abu ya faru ne ga annabi Sulaiman yana yin shekara goma sha biyu Allah ya ba shi annabta da mulki wa kadhalika qissatu Musa ma'a Fir'auna haka nan in kuka lura da kissa annabi Musa da zamansa a gidan Fir'auna wanda tun yana jariri aka saka shi a kwando aka tura shi gidan kuma Allah yawa mahaifiyar annabi Musa alƙawari zai dawo masa da ɗanta zai mai da shi annabi malamai suka ce a aya ɗaya an ba ta umarni biyu an ba ta umarni guda biyu an kuma hana ta abubuwa guda biyu kuma an maka da tara da abubuwa guda biyu me yake mata wa wa'ayna ila ummi Musa an arzuhi ki kayar da shi هذا أمرني حد عنده تعبه فأنت فإذا خفت عليه فألقيه في اليمين فقرأت لي إيه أنا لا أدري تعملت ليك كل يوم يسمى عنك فأنتيتك جيفا تأويا ثم جيفا أويا في ذلك الوقت الذي يدرك عني كما أن لا يمسك جيفا أويا لا بات أمرني ليكنا فلا أساعد نبيك جيفا تأويا فكما هنا تعبدك ولا تخافي ولا تعدمي yadda ka kuma ki ji tsoro ka kuma ki da ciki ya ba ta umarni na ya hana ta abu na ko kuma mata bishara da abubuwa guda biyu inna na juhu ilayki sannan ne ya ja'i nuhu min al-mursalin zan dawo miki da ɗanki ta wannan bishara ce zan kuma sanya ki cikin manzanni wata bishara ce ta zuwa in za a yi an samu abu shida na umarni biyu harin biyu bishara biyu sai ya ta shi da Allah ne ya faɗa ko ta shi ta yi ta aka alƙaci fajje ta alƙaci a ruwa kuma duk ya yi ta ko ki ki ji bayan alƙacin nan ki dinga yin bayan alƙaci alƙaci ya dinga za a dinga za a yi gidan fir'auna fir'aunan da ya aje masu daji a wasu unguwanni ana haifar da izabje yana abu na hawa yasta alimi ta'am yana yanka wasu Allah ya kama ka yin hajjiranka in ya isa iyanka wannan kiyan Allah ne sai ka jariri ne gidan ka yayi shi da yake jin gidan wasu iyayen ka sai ba ta ta maka har gida ka ga gidan an samu sai in yanka ko a sai wannan ba zai yanku ba Cikin haka da ko ɗaya aka zo da shi gaban Fir'auna jaririn da ake nema a yanka wanda ake kala da zai a yankan gashi. Masu ta ce ya ta rabu ne a ta'an yin fa'ana a wani tafi da waladan. Haka ta ce kuma ya amfane ni ita ya amfane ta domin tana cikin mata masu daraja guda hudu da annabi ya faɗa a ni sai asiya bint mazahir da maryam umar bint imran da kuma fatima bint muhammad sallallahu alaihi wasallam da aisha bint abu bakar siddiq wadanda su ne masu kuma su daraja a duniya da sauran mata da suke bayi da maryam to wannan kun ga ta samu daraja babba kuma ga ta an nufa ta cikin manyan mata shi ita ya amfani da ɗan haka ne wajen daji ne ne duk nonon da aka bani sai ya karba سيوجد هل أدلكم على أهل بيتي يقتلونه لكم وهم له ما سبب ولا سيد هو يا يسمع بكاجرة ولا مجال سيدنا بك وأن أنتم كما سوء أدريك ما كنا سيهاني ألا تقربناه إلى أمي شاك قراءة كرا ما هي سيسا haka sai ya bai wa Allah ga mu da an bar baki ne ya karba baki na kuma gani kana baki na ta nonon sai ya karba ya saka ya kama ta kada mu kun ku gano cewa to ya da ma dan ne sai suka ba sun da Allah ya ba sun da cuta da suka ce to yanzu muna so mu dauke su haya su dinga ai kullum mana da yaron nan muna biyan kaga su ne ne su sayar da danta sai su auna biya ta albashi kaga sai kuma za za su iya zuwa nan su shayar da su za su iya tafiya da su gidan su dinga zai zuwa suna ba mu rahoto a ina aka kwana an gama san dole su ba mu ɗan kake na yarda haka za ka ɗan ta koma da su gida yanzu dole ya rage da jariri a baya daga gidan masu fito da jaririn daga gidan fir'auna waɗanda aka yake sami mutum ne ka jarirai wanda yake a gwamnatin fir'auna in ya ga jaririn zai yanka wannan jariri ne ne ne mai rijista an mata rijista a gidan fir'auna wannan masu aiki take yi na gidan fir'auna shi ne tayar da jaririn fir'auna duk jaririn an ba fir'auna ajiyarsa kuma shi an tara duk jaririn nan ne don ya kawo karshen mulkin fir'auna kuma aka ce fir'auna siyan nan da shi tayar nan da shi renan nan shi ka tashi a gidansa kuma ka biya ta za ta tayar da shi da aka fir'auna ne saboda wanda shi ne mulki ne sai Fir'auna ya ci gaba da renon annabi Musa a gidan sa ya girma ya ci abinci ya sha ya sa sutura komai ɗinki Fir'auna ke yi shi ke ce da shi ke shayar da shi sai abin da yake shi sai abin da zai hau zai hau ya hau dokin da yake so ɗan gida ne ɗan cikin gida ne. Jira ta za a gida ta taɓa shi ta taɓa Fir'auna. Ana kallon sa. Mahaifiyarsa Allah ya ce mata faradu na ku ila ƙungi. in da an cika mata da sharar ta daya na dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa sai ta karra ainiha wa la ta'zab dan idan ta ya sani ta samu kunyin ido kuma kace da cikin da aka hana ta ba ta aka yi annabi Musa jima a gidan Fir'auna har sai lokacin da ake so ya kai jima ta tashi kuma ya gudu kuma da ya zo wa ajin Fir'auna ya zama ce ta wannan dan gida na mu ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا ما عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إيه بقى النبي نوانا أنا أرى كل شيء لك وأنت dalilin da suke da kai hannun zuwa ko wace ne kun ga da jiya jira wannan kai gobe ba wani da suke da kai ba muka shayar da kai ba muka tufatar da kai ba ka je na a gidan nan ka je a gidan nan ka je a gidan nan kuma ka aikata abin da ka aikata ko ka san ba an kuma ta shi ba a cikin kafirai inda fir'auna ma ya aiki inda ko da ya ya a hakan da fir'auna ma yana yana kwana قال فأنتها إذا وأنا من الظالمين فخرجت منكم لما خفتكم وهذا لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وكل ذلك ما تجد حالم وأخذه بمثلته هذا ثم على بسنا الآرس وما يكن جاجي من فرعون وهو طفل لنا يارب وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل من بقى النبي ابراهيم سريا انت كن اي هديناه صغيرا من واسسيا بسيرا انت عليه قال ابن مجاهد وغيره ما لم مجاهد وانه من قدم الكعبايه في فقيرنا وقال ابن عطاء ما لم ابن عطاء wani yana cikin manyan malaman basara ya rasa shekara ta ɗari uku da casa'in da tara yana cewa in ka samu kadimar tida'i khalqihi Allah ya zaɓe su tun kafin halittar قال بعضهم لما ولد ابراهيم عليه السلام بعث الله تعالى اليه ملكا يامره ان الله ان يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه ومثل ذلك يفعل النبي ابراهيم وسمع لما يتكفر الله يا ايكو ملائكه جوا جريسي يا عمر كيسي يا ابن الله يكفر يا دين يسن الله عزيز وكما يدين أنبتن الله بحركة فقال سوء أن إبراهيم ويضع ملائكة غمسة يتكلف عنه فهما تدوني أساعدني ولم يقل أفعال بيسير زم أي كتابة فلك ذلك ركبه حتى من سيد أن يبال وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار جيبا وجهته النبي إبراهيم أتسمتا ومثلته بجربا عند الله يمسى كان وهو ابن ست عشر سنة wasu malaman suka ce uku ashara ta sana yana ɗan shekara goma sha shida abin ya faru wa in lam tuna ishaqa bi sabti haka nan jarabta annabi ishaqa nan ne ce amma annabi isma'il shi ne wanda yan ka tabbata akan da tsaka inda tsaka da kuma wato da mun ne dai da hawo ne sabab isma'il yana ɗan shekara bakwai wa annabi wa annabi bilal ibrahim bil qamar wal qamar wa shams kana huwa min khamsati ashara sanatan ashara wasu ce ma yana kan wata goma sha biyar ne lokacin da ainihin wato yake cewa ba a yake maganan taurari da wata da abin nan lokacin da Allah ta'ala ya tura zuwa ga mutanensa yake cewa falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bajidan qala hadha rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني رجعت يدي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين da nan malamai sun yi bayanai sai mun zo kan inda zai magana a kan isma annabawa sannan za mu bayani dogo a kan abin da wannan aya take nufi da abin da ta kunta in sha Allah da mufassirin waɗanda ba su ta kasa goma sha biyar ba. وقيل يأتي أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Yusuf shi ma yana yaro عندما حل إخوته بإلقائه في الجد lokacin da ɗan uwansa suka yi shawara su jefa shi a rijiya kuma haka da su cikin su lokacin suka ga ɗan uwansu yana yana ya yi mafarki domin Allah gaba ɗaya ba ya ba mu labarin mafarki guda shi da ya ce alƙur'ani ko kowane mafarki da alƙur'ani ya kawo sai da ya kawo kasa mafarkin farko a cikin surat Yusuf mutu kansa annabi Yusuf din annabi Yusuf ya yi mafarki ita inni ra'aytu ahada asara kawkaban la shamsa wal qamara ra'aytu dhanni sajidina to wannan mafarki da ya baban sai ta sala ta kasu sai ya ta ala ita su ka fara kudi na ka sai ga dan wannan mafarki na ka yana nuna za ka samu wata daraja da daukaka da matsayi da ita nan gaba idan dan uwan ka malamai ne in suka ji wannan mafarkin za su iya fassara shi su ga cewa za ka fi su a gaba za su iya shirya maka ma su ka kashe ka don ka samu wannan darajar to yi mafarkin ka kun ga nan ga mafarki kaga baban ya fassara min da matsayin ɗaukaka Allah ce eh ka ɗan ranka su gane mafarki na biyu wanda Allah ya kawo shi alƙur'ani shine mafarki nan ko ko waɗanda suka yi mafarki ko قال أبوهما إني أراني أأتي خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين kaga wannan ya mafarki cewa ga matsayin da ya ganci cewa yana tayar da sarki ya zama wato kamar mai kwanku da gare sarki ko ke ba shi ruwa ke ba shi jiya ke ba shi kala wannan sai ya farki ga ta ainihin wato an dora ba a kan sa haka kamar ko a kamar wato tsada ga kuma tsuntsaye sun zo suna tsakasa a kai suka tambaya annabi Yusuf fassarar wannan mutai yanzu a nan an samu sarki na biyu kenan yanku mafarkin da sarki ya ce ya ga sama a bakaratu tumani ya akwai na sama a ijafin وسبعة بنات القرب أخرى يا بساط وأنا مغرسي فينا مغرسي لأوكي فيما كما عنك أوكا سرع تأثير القرآن سوى هذا بلاء بذي إيمان بلاء الشيطان بطل أتكن وداك أكون بلاء بطل أتكن دلاء بمسيلة مغرسينا نمضي فينا مغرسي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جيت جاء ونموه في مكة وأن الله تعالى تجاه رجل تسيرا فكيف بين الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومكفرين لا تخافون كما شاهدتم الذي هل هو في ابراهيم بيوسف وين انت انت اني اراني قال يا بني اني ارى في منام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين فصراحة اتجاه بقى ايتي اخي عموما رجوع مخالفين القرآن ما تقول رجع ما تكتبني كل من يعني من أساسين الله عندك انت كده لكينا كده سورارين قال انه ده لك ايتي a cikin alkur'ani yanzu na kawo muku guda biyar na annabi yusuf na yan kurkuku na sarki na annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma na annabi ibrahim da yanka ɗansa قال بعضهم لما ولد ابراهيم عليه السلام بعث الله تعالى اليه ملكا يامره عن الله ان يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال قد فعلت ولم يقل عفى عنه فكذلك رشده وقيل ان القاء ابراهيم عليه السلام في النار يملك وكان هدم ست عشرة سنة وأمرت لا إسحاق بزيد كان هو بن سبع سنين وأمرت بلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس وهو كان هو بن خمسة عشر سنة وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو صبي عندما عم إخوته بإلقائه في الجد يقول الله تعالى فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون wato in za a mai yusuf sun shirya dabara suka ce babanki sale mu tafi da yusuf marka wa nala za mu ciwo kuma za mu wasa an da nuna wasa in ba haramun a ciki ba zai yi da yake ne wasa na dole jiki ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ka bai dama in da zai zo su yi dan lakalle su iya ruwa su iya kaza duk waɗannan zai zama amfani lokacin da ya ya tashi za a yi wasa a zuwa za a ji ta fi dutse ne al'aya da shi ne duk wannan masukin da suke Allah ya masa wahayi zuwa gare su to da kuma bi annahum bi amrihim kaza duk wannan sunna kullum da suke ba zai hana abin da Allah ya ce tabbata ya tabbatar ba ba dole sai karanta iska annabi Ibrahim yadda aka kai a kashe ta amma sai da ya kai labari Allah ya fidda annabi Muhammad da annabawa su ne daga zuriyarsa zai gane in Allah ya ce aza zai yi duk duniyar nan ba zai so ta ce. Kuka duwa iska annabi wato ainihin abuka da yadda fir'auna ya kasa mutane a kan ya kashe su amma a ƙarshe Allah ya kai su gidan sai girma za ku san Allah ba da yake rufe abin da yake ya haka nan ka biya ma kirkin ɗan uwan Annabi Yusuf suka yalla ta a rijiya suka ɗauko ta a rijiya suka kai a matsayin bawan sarki aka yi masa sarki ya shiga kurkuku a ƙarshe ne ya zama wajen ministan gona kuma wani yawan ba da suka yi suka alaƙa da su da sarki ba ne saboda sun bar su sun ɗauka ya mutu da su ya zama shugaba ya zama babban mutum mai daraja kuma a ofis ɗinsa duk mai son mai awo sai kawo goyon gona a siyasa ya buga ofisin annabi a ƙarshe ne ya faru abin nan zai da ake mafarkin nan shi ne ya tabbata a ƙarshe da shi ya zama mai daraja ya babban mutum aka ɗauko babansa da babansa da ƴan wanka da wada suka yi ta faɗi da sujjada da Allah ke zafi idan sai ya ba in Allah yake ba ya abu kaka ka ci gaba da yi kawai abin zai tabbata da Allah yake ba wanda yake hana Allah tabbata da abin da yake ila ghairi zalika mimma zakara min akhbarihim daga abin da wato ya ambata ko aka ambata daga labaran su وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وحد أخبرت حتى من آمنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب العباد كما كما لمن سيرة كل سورة إسلام كما بدو في سورة كده أن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رأس أمراته إلى السماء. سوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم أتى يجيسي يا أجا هنا أنت جوا سما كما يا أجا جنوك جوا سما. وإن من جوان لا تكتب لوكا كل شيء تكتب عمل صلى الله عليه وسلم كاي وكنتي تقولون حتى لا تكتب بجبنك. sai ka ga ya haske duniya da baki daya wanda makaranta ta baya da isnadi sabi wanda ke ka tabbatar da kafi za ta haifi wanda zai zo ya gane duniya da alkhairi da baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala fi hadithihi sallallahu alaihi wa sallam lamma nasa'at dabbat ilayya al-awsan yake lokacin da na taso na goma sai aka sa min kyama da tsiyayyar gumaka na gaba abinda nake tsiyayyar gunki abinda ake yayi fa a zamanin kenan shi kuma Allah sai ta mutum abinda ake yayi yau buda ilayya shi'ir haka nan waka aka samu kin waka na zaman waƙoƙin da ake kai budan da mun buda ko ban damu ne ba walau ahimma bi shay'in min ma kanat al-jahiliyyah tafa'aluhu yake ban taba ji a zuciyata ko na harama ko na yi niyya ko na himmatu zan aikata abin da ake aikata a zamanin jahiliya ba illa marrata ni fa'a kamar Allah bihima sau biyu mun harma da wani abu wanda jahiliya suke yi kuma sai Allah ya tsare nima abu duka bai yi ba kuma zama a wasu nan ban ƙara komawa zuwa ga wannan ba wannan hadisi da karanta yanzu abu na alma a cikin dala'ilin da biyu a yau ya tafi daga saddad bin auf saddad bin auf bin sabir bin munzir bin haram bin amru al-bukhari ana masa alkunya da abu ala shi ne dan uwan dan uwan dan dan uwan hasan bin sabir an ce ya zauna a ƙasar sham ya rasu a baitul maqdis a shekara ta hamsin da takwas a lokacin khilafar muawiya har zaman su tana cikin asiqat da al-tabaqat da al-isaba da sujudul awliya wannan hadisi sun ce isnadin da da'ifi ne sai akwai Ahmad a ciki kuma in ka sai ya aka samu tsakanin Ahmad da wanda ya rawaito a gaba a cikin isnadin ثم يتمكن الامر له فمن جباء الامر يثبت بان باوا فيما باس ان نفسه كما تجرب ما يدعي الى فجرا بعيد وقد رأبت مسحات الله تعالى عليهم sannan kuma ka da sai cikin Allah suna suke rantuwa gwami gwami wani na bin wani akan وتدرك أنوار المعارف في قلوبهم في حتى العلم فحتى السنة بأمفانيك مثل يدل على السكة السنة حتى يصلوا إلى الغاية حتى كلمتك كله تكون بين الله الرجل الذي باتقاء الله تعالى له الجنة في تعطيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة هل تكون بذاكر أن بيومتي تأمل tabbatar da waɗannan ɗabi'o'i maɗaukaka su kai matuƙa ba tare da sun yi gogayya da waɗanda suka iya su koya da gare su ba ko ba tare da an kai su wani gurin karatu sun koya ba قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما lokacin da ya kai wato girman sa ya kai kamala shekara arba'in sai muka ba shi annabta ko muka ba shi sani muka ba shi hikima wa kadi da jiki muna samun gaurahu wanda ba annabi ba وإذا أنا هلتك على بعض هذه الأخلاق أخذ كل مرة من تبيه إبدا كلام بالسيط دون جنبها بعدك ويولد عليها أهل أهيتين أكل حال سيط فيدخل عليه استفاد كمالها sai na sarki ya koyi ragowar dan mutum yana da gaskiya kaɗai to za ka koya masa halin kirki sama da ɗari biyar sai ta an ya ce mutum wa'azi ko ne kai ya karya wanda zai karya wasu ayyuka da yawa da zai yi su ba za ku ga abubuwa da yawa ba a iya illa su a kare da a aikata su sai ƙarya ta shigo ita kaɗai ce ne sai sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware sai ta ɗaya wa'azi a kanta yace iyyakum wal kadhiba fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajul yakdhib wa yataharra al kadhiba hatta yuqtala inda Allah kadhaba ya ce ƙarya ta ita kenan kuma a ƙarshe ni haya za ta kai mutum zuwa ga ita jahannama kuma a rubuta su cikin matsalata a gaban Allah. Kamar yadda yi na alaiha ko yadda yi alaiha yadda ta da kamaliha wani akan halittar da wasu halayen kwarin to na kwarin sai su taimaka masa sai sun koyar da gowa. Ina ya tabbin Allah ta'ala saboda taimako daga Allah. Kamar da sani da mun khalqihi ba'da siryan. Kamar da yake sani da sun halitta Allah tashin yara ala hukumar sama. ya da ɗan ƙanƙani amma kuma yana da karanci yana da kariya idan na kawo na cikin yara ma da kari awu sahama ko ga zanci wato mai ƙarfin hali wato mai abin da mai jarumta awu cikin nisa ko ya da ta ko mai jarumta mai gaskiya harshe awu sama'a ko da mai sauki mai rangani wa kamana gida ba a dangin kamar da muke samun kuma sashin yara ala jibbiha wani yaro na shi yana yaro da ke gani wannan kan da ke amma sai ɗauki ƙarfe fara yana ba a zai jima ta kawo kawo ta gare ta to yana wannan ne inda ka reme su fara ba shi da wannan dabi'a ba sai ta shi a kanta amfani wani na ta haɗa musu abinci da yara kafin wani ya nema zuciya ya kafa ni zai nema handari ina ka yana shi da handama da rogartaka yana ƙarami ba sai ta shi irin mahandami har kuɗin gwamnati ne su da sai ya suna wani. Da sai ta ake kula da yara, an kana da yara da lura ka ga wanda yake da hali mai kyau ka buga ce ku gaba wanda kuma yana so koyo ta ɗabi'a wanda in ya girma za ta sa jama'a cikin shi to yake ƙari ka yaƙe su ka raba shi da ita in da yaro mara wasu ne ki lai sai ya dinga yin kyauta ko ko ka dinga yin kyauta ta hanyar sa da za su tafi gawa ne addini ta muku da sayi wannan don ya sake mara wasu ba addini ha Allah ta yi rawa ina yi mutane ba wai mutane kaɗai ce Allah ma rawa ake masa Allah zai ce a bada kaza a yi kaza zai da za a yi ba a yi ba kwana da kuɗin da za a yi to kaga mutum ya tashi har Allah da ya baka kuɗin kai masa ruwa to ina ne kuma sauran yan uwanka da mutum yana faɗa da ya samu hal inna Allah ta kowa wa na'alu adalla da zai faɗa da baki da wani muka biyan tafi gani amma halinka zai faɗa haka a halinka dama ana magana ne da misalin hal ko da misalin maqam to wani in kace mutum ta biyo ta tashi me ya faɗa ba zan tashi ba ya fi ma ko ba da yake shi din ba to ya fi da an ce ko ka addini suka ce inna allaha faqirun wa nahnu ajanna to ni kace mutum ke ka addini ne ko ne ka da ke nan da halin ka to Allah ya samu da wal mujahadatu wa nahnu sa'wa kuke to wa kamala jidu ba'dahum ala jiddiha saboda ittifaq ta hanyar tattali da koro ya kuma na kutuha wato na kutuha wanda koyayyen ta zai fita فقلنا الرسول الله تعلم كيده سكا بأجيب رياضة والمجاهدة مستجلب معجومها تعلم كما رياضة وطهورا جيسيا بكل مجاهدة قرآن جاء جاين دباء أبن دباء بكي أفعلي ويأتي من حديثها وانده يتركه في كما جاء إيه بيجيسا وداوي قصي عند أسرقاتا فهم الجيس ويرك مقيتا فبس ثلاث الحالين الحالين بساقاني بساقاني وأنا هذا البلاد يتفاوت الناس فيه من عمتا بيجيسا كان دندنسي wani ya kai wani gaskiya wani ya kai wani amana wani ya kai wani mutunci wani ya kai wani wani ya kai wani kyauta duk da za ku fito da ɗan uwanka amma sai kuka na da kuka fito na abu a dangane da suke ne sun kanta a ciki da sun ga gane idan ka yanzu za ka yanka da masu da halin kowa daban sai ka gama yanki ya da kan da yanka ko da ba da ya da kanwa sai da ciki ɗaya ka ce su baban su da ɗaya su da amma sai halin ka daban daban wani gaba ɗaya zai je halin ya wanda sai na ka halin daban sai ya idan mai raya da sai ya faɗa mai kyauta a cikin jina yana da ra'a da ke na a'a da a rabi ina a'a ya da ba ko ne a ranar su zana kan jina da ɗan da izam mai wasu ya zo mai kyauta وكل من يستر لما خلق له هو اللي أبن فوق الأعوان يجوع بأبن لأك على السيط بيه هو اللي أهل السيط بالسلطان يكون يسكر ما فوق هو اللي أهل السيط المسلمين يكون كل يجوع ما فوق إذا كنت أبنون بريد من كافر كنت كنت مطاع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ولهذا ما قد اختلف السلف فيها فكيف أنت يقول وفي المستقبل أكثر من الله ولهذا قد اختلف السلف فيها هل هذا اختلف الجزمية أو المختصرة؟ ماذا واتاك أم صعباني؟ هل النوم هذا إيه؟ هل لسه المسلم هكي بسيطة كوينتلس؟ ما هو مسلم بجسيا؟ كوين بجسيا يقول ألا ملحا للسيط بجسيا أنا كوين بجسيا كوا كوين أنا صامي مسلم سنينا إلا بجسيا كوا صامي زامي إسيا ولكي يئسي ولكم عليك تأتي أحدا وهكذا دليل عن بعض السلف ان الخلق الحسن بذلته وغريبة في العبد يعني يصير بسانك النسمة على امام البدري كنت حقيقة ساعة وانهل وحالت المسلم في أكام كما أن لا يتجين المسلم في أكام حالت في أكام هذا وحقال عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه قال هو والتغيير ما أسفلناه wanda ke abin da ya fi inganci da abin da muka faɗa cewa wasu halayen koyo a koyo in kuma halitta mutum ake a kai domin da ba a koyon hali a da ba a gyaru da kenan ba za a amfani wa alimi وقال يا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الخلال يطلع عليها المؤمن ذكر هذا انا في حديث مثل اكل كل الخيانه والكذبه سيد وسحاق في وفي في الامانه في الامانه بسم الله wato ko irin halitta za a iya samun mutum amma ha'inci Allah ba zai halitta ka mai ha'inci ba ba zai halitta ka makaryaci ba sai dai ka zama makaryaci don ka suna bukatar duniya kuma ka shiga wata rana a haka cin amana da ha'inci Allah ba ya halitta mutum akan ha'inci da cin amana sai dai mutum ya ci amana ya shiga wata wannan ibn abi sauda ya zuwa cikin musannaf imam ahmad a cikin musnad ibn abi a cikin muqaddima ibn abi duniya a cikin sama imam malik kuma ya ce yana rike mai kofi ne a cikin ilai haka imam al-bayhaqi ya rawaito shi marfu'an yake qatla kanu la tuntuba fil madi mutum baya hada da bi'a zuciya ko mutumin banza al-bukla ya ko al-kali kaza hada ya ko mutumin banza haka ne imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-adab al-mufrad وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه والجرعة والجبن غرائب يضعهما الله حيث يشاء yake da jarumta ainihin kai da kuma tsoron wasu ɗabi'o'i ne da Allah yake son ya cikin da wasu wani kyau da matsoraci da ba da ya fi kamar da su jari sai kuma jarumi ne da zai tsoron ko za a yi a hannun akhlaqu al-mahmudat malai ko waɗannan ɗabi'o'i waɗanda suke abin yabo والخصال الجميلة دولة من تابعه وأن تكون مذكور الشريفة مدعكة كثيرة سنة دولة مذكور ولكننا نذكر أصولها سيدي أنا نظام تأكيسك ونسير إلى جميعها كما جاني مونا وجاني مون الجوع أظن يسكر بكمك ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله kuma ku gane nuna duk abin kun su dace nema annabi ya haɗa a cikin fasali na gaba abin da muka ce da ke ce mun kawo misali inda annabi ya aikata shi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya kara mana sansa Allah ya kara mana bin sunnarsa Allah ya tabbatar da mu akan hanyarsa Allah ya sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama Allah ta'ala ya mana afwa ya mana rango ya ba mu ilimi na amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan malam cewa kai alkhairi ga wanda yake duka ba wanda ya wata alheri kawai ba da ya hadisin da yake cewa ku aikata alheri da wanda ya mutu idan muka samu wata sai Allah ya saka maka wannan hadisi ai ya ce wani man sana ila kuma ruhan da kafi ɗin wanda ya aikata muku aiki na kwarai sai mu mutu maka ta hayya ta kai da ake mutu ko malamin mu suna fassara shi da hukuncin da ake baya da kuma suka ce a'a wanda ya maka nagarta aiki dama wannan sai maka nagarta kamar na abin nan ne wato kamar rayuwa kuma ana son mutum da ya masa alheri karama masa inda wa abin yake da wahala a zuciyarka shi muka fara shi ne wanda ya cuce ka kai masa alheri a nan wahala ce amma dan sai mun alheri ne masa zuciya ta dama ai tana karkatar da ni zuwa ga ma wanda ya mun alheri alheri inda zuciya ta ta zuwa halar da ni ka cuce mun maka da ni a nan da wahala take kuma ana son ka yafi zuciyarka ne ka yi abin da ya fi wahala za ma da mutum kake ma alheri da wanda ya maka bayan abu ne mai kyau amma halin kwarai kuma suna tilasta ka ko suna sa ka kamari da wanda ya cuce ka an gane abin da ake nufi kenan wanda su malama ne da gaskiyar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya abinci wani wata gaba ɗayansa banda ramadan kamar watan sha'ban ne ai wannan aka sun kuma abin da mata annabi ta faɗa kenan ka san ko kai ta ba ka kuma gidan annabi ka hukunci abin da matan ka bai sani ba da bai sai da aikin da yake kwana kuma a wurin yake kafin ko a wurin yake gida baki mana Aisha ta dawo sai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin azumin wata guda ba tun ba Ramadan ba ko kuma ganin wani wata da annabi yake yin azumi da yawa da yawa a cikin sa ba kamar watan Sha'ban sai haka ba a ce an yi azumin gaba ɗaya ba an ce da yayi da yawa sai haka kuma za ka iya yi da yawa din amma kaka cika watan cikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya taɓa yin magana da da suke aka biyu to wannan yana buƙatar isnadi darajar manzo Allah da matsayinsa da kima ta ta ma wuce wannan kai abin da ake so a tabbatar da abu amma matsayin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama da kima da darajar ta fi ƙarfin ƙarƙariya a rafa mai kuma ka tabbatar ya faɗa sai mutum ya wuce haka ma amma in da tabbatu da kai bai kamata kuma abin da abin da yake da gaskiya da kwarai da daraja da kuma bai kamata a ƙarya a ce za a ɗauka ta gida ita ganewa da ƙarya ana son a ɗaukaka shi da ƙarya su zai da darajar mu bai isa bane bai kai bane sai a ɗan ƙara da ƙaryarai amma darajar annabi ya tsoma ka da martaba ka da isarka a wajen Allah ta fi ƙarfi ta yi wata ƙisa ta ƙarya zuwa su za a ƙara annabi daraja da ita babu darajar ka da tsoma ka ta fi ƙarfin haka in kuma ya tabbata kai mutu dama ya yi ta haka ko da tabbata zai mutu abin da ya tabbata naka ya kuma haka sai za ka wannan ba abu ne mai wahala ba ganewa da yadda Allah ya yi muwafaka to wannan yake ne halittar azumin ofafi ka ka tunda ba ko zai gane ma an hutar da kai ya ji da ɗaya kenan na biyu shi kan da ɗaya ma ai azumi da ɗaya ma ya ko wahala dan da shari'a ya ta umarci ɗaya da yin azumi na ramadan din ma an ce in fa ya hana shi ya azumi ana kan malin da ya fi zama ya azumi sai dai wa ramadan ya wuce tara miskinai talatin ko ashirin da tara isiyar da kowa ba ta cin azumin sa lokacin da mutum ke bukatar hutu yake bukatan ya aka shari'a ce na sai kuma kuma a lokacin wani zai tsinko wani azumi ya lafta ba a ce kada sai ka fi ma yasa ba mutum da ya juma ya samu zaman tafiya kawai sai ya tashi ya raka abu da azahar dan bai samu komai ba ko abu a nika da yake ya samu wannan sai da ya samu ladin juma'a samun jam'i daban kuma samun ladin jam'i daban shi ya samu jam'i ya samu ladin jam'i amma da ya samu ladin jam'i bai samu jam'i ba inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk da ka samu liman ka bi ka ga mun tafi ne karshe ko a sujjada ta karshe kike nan sai ka bi ka ci da dogon ne amma ko ba ka da ra'a karaka a ko daya wannan shine malamai ke kira maqbuti maqbuli wato maqbut wanda aka tserewa shine ala su da su maqbul sadar wanda ya tsere maqbut wanda aka tserewa to sai da aka dare ce al maqbut kan musalli wahdahu za ka koya ma ka samu rasa ko ɗaya ba to in ka tashi ne kamar bai sallah ne shi kadai to mai sallah shi kadai kuwa ya halatta wani ya zai zai ha ko ba ka bane sai ta ce kan musalli ya hada kun ga nan kan musalli za mu tafi ga musamba ga musabban ya ga yake da musamba da musabban da ya nan duka ɗaya ne wanda aka tsere da samar ka ko ɗaya ba daidai yake ko ya kamanci wanda ya fara sallar shi kaɗai ne a yi zaɓi da rafa yake amma wajen lada ya fi su saboda ya sami dan wani abu a cikin sallah amma wajen zanji sai ya tashi ya sallar ba kuma nemo ma sai ya zo da shi ya kai a ba zai kama ba ai tunda ya sami cikin sallah alaikum salam shi ne ayi ma ta ta kun aka ce ayi yin da aji na hadisi ina abin da yake ma aka ce ma ta ta kun zai kun ce ma ya kai ya rasa ina abin da ka faɗa hadisi ne wannan ma ta ta kun inda kuma ya kai kuma ya kai masa sai ya zahar sun haɗa da juma'a shi kaɗai ko? juma'a ma dama an gina ta ne a kan jami'i da a kan mutane su ne da wuce daidai ko ba ba ba yin mutu ne su ne sa ya zo har aka tsaye masa ba tun da abin kalin bari su ya kusa yin wanda ya har zuwa lokacin da wannan abin samu sallar gaba ɗaya ba wannan yake ya haɗu da su ce da kada kana ba'adu أهل البدع يزعمون أن بعض القيود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتاب دلائل الخيرات أنها معصورة إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من الصحابة والتابعين كصلاة اللهم داعي المدهوة فما بيان ذلك في الكتاب والسنة. أظن يقول سوى ساكن وتسيبوه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسكن دلائل الخيرات. wasu daga mai wasu daga sabai wasu daga sabi'ai fa'ida ma cikin auna kowane abu shi ne a duba littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk nan da kake gani mafi yawan mun duk mun haddace da la'ayi khairat ko mun gane sujojin da mu da la'ayi khairat ya ake da hadisai da za ta fiye zuba da la'ayi khairat ko mun gane sujojin da shi yayi abin sa mun gane kuma sujojin da shi ma da wasu mutane ya ɗebo ta farayi zuba sai da haka za mu iya tantance sujoji din ga su a kowane littafi amma ta ne za mu auna da littafin Allah da sunnar annabi da abin da ta bayyana ijma'i sai aka ba mun tafi ya kada shi a duniya an yi da suna duniya kuke duk abin da kuke ka ba daidai bane shi da aka kawo rashin adalci sai ya tsora littafin a cikin abin da yake daidai ka karɓa ko ma waye ya rubuta littafin ko daga ina yake abin da yake daidai da littafin Allah ɗauka a karanta amma haka suna jala'ilul khairatin da gwamnatin jihar Kano ta fassara ba ku shine jala'ilul khairatin da ake karanta a cikin garin nan wannan sayyidina qatalu sayyidina qatalu sayyidina rakibul himari babu shi a cikin wancan da layin kairati dan kun layin kairati babu wannan wanda aka fassara kamar da yake cikin sa Allah ya san ko irin nan da kuma maganganun da aka ji a annabi malaikatu ladabi suna da yawa ba shi ne wancan ba wanda aka fassara din yake raba ba shi ne wannan ba wannan ne mun abin da ya ya ya ya duk wanda ya haɗu ya zama cikin da ya haɗu da ra'ayin khairatu ya san ba wannan aka fassara ba in za mu kika sarara kuma za ku gani to wani dan gane zalaka ya ɗauko wannan cikin mafarkin na kiran amma ya zan gaya muku ba Allah ya daga waje ya yi da takarda da cikin mafarki na kiran ya rubuto aya da inda yake da tura ba za mu gaya muku ba don kuma ku aiki sashi yanzu sai kun dan wahala eh amma an samu amsa an dan ruwa daga wajen Allah ya saka mu da alheri ya kawo sifar na shida wannan ne da ke nan mutane da yawa suna ta'ammulin alqur'ani suna bin dubin da sai ya ce dama alaƙa da qur'ani ta zama mai ƙarfi kada kai sati da haɗu ba akwai inda fa za ka ina da qur'ani gudu to kun sati da ga jura ba kai da qur'ani da kai da kun yi fuska da fuska da jura kamar ya ce kun akalla ana kai suna yin fuska da alqur'ani ku gaisa ka buɗe alƙur'ani yana kallon fuskar kana kallon fuskar alƙur'ani imanin da ƙur'ani yana hijabi tun da kai kuma kana haɗa jariya sai da aka aka ce sahabbai suna ga alƙur'ani shi ne hanyar gyaran al'umma inda kowa zai dinga kai ta akalla ko ɗaya a wata ɗin da zai in mutum ya fara kuma yin da ya ce in ya fara duk ta ciye sauka aka sabai sai ka ga imanin ka kullum yana da ƙarfi musulmi da suke daɗa tunkara da kana daɗa jure mu Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا أتيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا تركيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلك وعلي هين وبنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت